بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر الشدة قوة الربيع الأول shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 30 ga watan August 2025 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin wannan jiran giyar mai albarka da muke mata take da fa'idojin muqaddimar littattafai wanda wata makala ce ta Dr. Bashar Bakur muke karantawa Allah ya saka mishi da alkhairi muna amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya da kuma addu'ar neman gafara ga mahaifiyarmu wato mahaifiyar marigayi mala abi sakatare Allah ya gafarta mishi to mahaifiyar shi ita ma ta rasu yau maman su muna ce mata mama abdul a can gelle su Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa jinyar ta zama mata kafara insha Allah za a yi mata jana'iza karfe goma na safen nan a can gelle su din masallacin fan madina inda bayan gidan Alhaji Baba Shani. Saboda wanda ya samu hali sai a je insha Allah a yi mata jana'iza da addu'a Allah ya gafarta mata. wannan makala da mala yake mana magana akan watan abin da ya shafi fa'idoji a cikin muƙaddimomin littattafai. Za mu gusa daga inda yake cewa difa'un anil arabiyya wato wata magana da ya ɗauko da take ba da kariya ga harshen larabci da matsayinsa a cikin ilmomin shari'a da muhimmancinsa ga masu karatu wannan magana ya ɗauko ta daga al'allamatu azzamakshari ya ce yabda al'allamatu azzamakshari muqaddimata kitabihi al-mufassal azzamakshari ya fara batu a cikin littafinsa a muƙaddimar littafinsa mai suna al-mufassal fi ilmin arabiya littafi ne da zamakshari ya yi shi zamakshari sunan shi mahmud ibn amr ya rasu shekara ta ɗari biyar da talatin da takwas bayan hijira ya fara wannan muƙaddima bi hamdillahi an ja'alahu min ulama arabiya ya fara da godiya ga Allah da ya sanya shi ya zama ɗaya daga cikin malaman shalararci wa an ba adallahu bainahu wa bainash shu'ubiyya ya kuma gode wa Allah da Allah ya nesanta shi da kabilanci وبعد أسطر يوجه سياق كلامه على مبغض العربية bayan wasu ‘yan wasu ‘yan layuka sai kuma ya fuskantar da bulalun da yake yi zuwa ga masu ƙyaman larabci wadda'ina ila nabghiha wa ja'aliha wara'ahum zihriya masu kira cewa a yi watsi da larabci a lokacin akwai mutane galibin su turkawa da wasu wanda ba larabci bane yaran su kamar farisawa musulmai ne amma suna kururuwa ta nuna kyamatan larabci to sai ya mai musu da zance haisu ya kulu inda yake cewa wala alal ladina yaghudduna min al-arabiyyati wa yaghudduna min miqdariha wa yuriduna an yukhfidu ma rafa Allahu min manariha yace watakila mutanen da ke kin larabci mutanen da ke kokarin su ci mutuncin darajar larabci mutane ƙoƙarin su sauke darajar abinda Allah ya ɗaga na harshen larabci haisu lam yaj'al khirata rusulihi wa khaira kutubihi fi ajamin fi ajami khalqi daga cikin darajar da Allah ya wa larabci ya zaɓi babban annabinsa ya yi shi balarabi ya zaɓi littafin da ya turo wa annabin wanda shine mafi alkhairi tafin da Allah ya turo ya sanya shi a cikin harshen larabci bai sanya shi a harshen da ba na larabci ba walakin fi arabi Allah ya sa shi a cikin larabci la yub'iduna an shu'ubiyati munabazatan lil haqqil ablaj suna ba sa nisanta daga kabilanci suna yaƙi suna fito na fito da gaskiya al ablaj shine wanda abin da yake gashi nan free falo al'ablad shi ne alwabihul mubi wanda yake gashi nan haske kowa na ganin shi wa zaigan an sawa manhaj kuma suna masu karkata daga tafarki madaidaici والذي يقضي منه العجب حال هؤلاء من قلة إنصافهم abin da zai karar da mamakin ka gaba daya shine yanayin rashin adalcin waɗannan mutane wa faratu jawrihim da girman zaluncin su wa atisafuhum da kuma yadda suke tafiya a cikin duhu al-itisaf shine as-sairu fil layli bila misbah ko as-sairu fil layli ta'ihan mutuna tafiya cikin dare ko bai san da zai je ba وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية daga cikin abin da ya baka mamaki shirman su shine suna gani fa babu wani ilimin musulunci fiqihiha wa kalamiha wato ilimin fiqhu ko ilimin kalam tauhidi kenan a wurin sa wa ilmai tafsir da kuma ilimin tafsiri wa akhbariha da ilimin sira illa iftiqaruhu ila al-arabiyyati bayyinun la yudfar za su ga cewa wannan ilimin da ilimin fiqhu da ilimin tauhidi da ilimin tafsiri da ilimin sira da sauran ilmomi za mu ga cewa gashi nan yana da tsananin bukata zuwa ga larabci bukatar da ba a isa a ture ta ba wa makshufun kuma abu ne a fili la yataqannu bai da ba shi da niqabi a fuskar sa ويريدون ويرون الكلام في معظم ابواب اصول الفقه sannan suna gani karara cewa mas'alolin da ake tattaunawa a cikin usulul fiqh a mabahasosi da yawa masailiha mabniyan ala ilmi al-i'rab akwai mas'alolin usulul fiqh wanda suke an gina su ne akan ilimin larabci magana akan al-khabar magana akan kaza da kaza wat tafasiru in ka bude tafan tafsirai mahshunatun an musu caji an cika su bin riwayati an sibawai ana ɗauko maganganu daga sibawai wal akhfashi wal kisa'i wal farra'i waɗannan manyan malaman nahawu in ka wuce tafsirai zaka ga ana ruwaito maganganun su wa ghairihim minan nahawiyina da wasu su ma al basriyina wal kufiyina malaman nahawun basara da kufa wal istizhar fi ma'akhidh nususi bi aqawilihim zaka ga ana kokarin fahimtar abinda nassoshin Allah na Qur'ani suke nufi ta hanyar amfani da maganganun su sibawaihi da akhfaj da kisai da fara wa tashabbuth ahdabi bi ahdabi farasihim wa ta'wilihim sannan kuma ana rike da cunar fassarihim wato tafsirin su wa ta'wilihim da fassararsu ana rike da tunansu ana bin su wa bi hadha al-lisan wa bi hadha al-lisan manaqalatuhum fil ilm to ana ana ana amfani da wato abinda suka cirato waje a cikin ilimi dan fassara zancen wa muhawaratihim wa tadrisihim wa nazaratihim da duk abinda suka tattauna ko suka yi darasi akan shi ko suka yi muqabala akan shi wa bihi taqturu fil qaratisi aqlamu maganganun da ake diga tawada kenan da su akan takaddu wabihi tusdaru sukuku wasijillat abin nan ahkamu nan ma akwai akwai akwai alhamza kuma da su ake rubuta takaddu ake cika takaddu da da kundaye da hukunce hukuncen su na na arabiya falam fahum multabisuna bil arabiyati ayyata sulukin su masu wannan maganan sun cakuɗe da larabci ta ko'ina gairu munfakki na minha ba sa iya rabuwa da larabci aina ma wajjo ko aina ma wujju din da suka karkata aka fitar da su kullun alaiha haisu ma kallun alaiha su masu dogara da larabci ne haisu ma siyiru duk inda aka juya da su inda ya su magana akan fiqhu tafsiri hadisi larabci ko menene zaka ga sun yadda suna da tsananin buƙatuwa zuwa ga larabci ba za su yi magana akan waɗannan abubuwan ba sai sun buƙatu zuwa ga larabci amma kuma da haka suna suna cin zarafin larabcin suna keta alfarmarsa thumma innahum fi tadaifi dhalika yajhaduna fadala sannan bayan duk sun gama wannan sai su suna inkarin falalar larabci wa yadfa'una khaslaha suna tunkuɗe fa'idarsa ويذهبون عن توقيرها وتعظيمها سنا غجوا daga girmama larabci wayanhauna an ta'allumiha wa ta'limiha har ma kaji suna hana koyon larabci da koyar da larabci duk malamin da kaji ya ce kada a koyi larabci ko kar a koyar da larabci ko ba a buƙatar koyar da larabci babu shakka illa yake so ma ainihin karatun addini wa yumazziquna adimaha suna yayyaga fatar larabci wayam wayam wayamdaguna lahamaha suna tattauna naman larabci fa hum fi dhalika su yanayinsu alal mathalis sa'ir sun dace da abin da ake faɗa a cikin karin maganar nan ash-sha'iru yu'kalu wa yuzammu dankali shakushe ana ci ana kushewa larabci larabci ce ash-sha'ir ash-sha'ir wata abin nan tsaba ce kamar wata wuce kamar darajar dawa ko gero ba ko to sai ana yin abinci da ita to laraba sukan ce ash-sha'iru yu'kalu wa yuzammu ba shi kuma sai ce dankali shakushe ana ci ana kushewa to haka waɗannan mutane suke wa larabci suna cin moriyarsa kuma aibata shi suna zaginsa wannan mathal ne wato karin magana ne sananne a larabci zaka ga Abu Hilal al-Askari ya kawo shi a cikin al-Furuq al-Lughawiyya da kuma al-Maidani a cikin Majmu'ul Amsal da wasu su wa yad'una listighna'arha sai kaji mutum ya ce mu ba ruwanmu da larabci mu ba ruwanmu da larabci hatta hayne da yake a kasashen mu dinnan na na magana akan addini kowa ya sa baki na da gaske abin da ya taimaka kowa ke iya sa baki saboda ba da larabci yake da ana yi da larabci duk wanda har ya iya larabcin da zai magana to ana sa ran yana da wani hankali da wani nasibi na ilimi da zai magana ba ta hauka ba amma da yake da hausa ne ake ko ana iya sa baki da za a ce a maida da larabci kowa ya larabci minti biyar minti goma wannan ne za a rufe bakin da yawa daga cikin mutane za a rufe bakin tsanya balantana kuma ce a rubutu ya ce wa annahum laisu fi shakkin minha kaman su wai ba su da dangantaka da ita fa in sahha zalika fama baluhum la yutliquna al-lughata ra'san wal i'rabi wal i'raba wala yaqta'una bainaha wa bainahum al-asbab yace me yasa idan haka ne to me yasa la yutliquna al-lughata ra'san to su sake ta marsi baron su da ita gaba daya da ita da al-i'rabu wa yaqta'una bainahuma wa bainahum al-asbab sai yanke zumunta tsakaninsu da larabci tsakaninsu da irabi wa ya su min tafsirin alkur'ani a asarahu su cire duk wani tasirin larabci a cikin tafsirin alkur'ani da tasirin da irabi wa yanfaddu min usulul fiqh da gubaraha duk wani kura na larabci da ke kan usulul fiqh su karkade shi wala yatakallamu fil istisna su daina magana akan istisnai a cikin a cikin a cikin qur'ani ko na abu fa innahu nahul ai da ta da magana an ce wannan aya akwai istisnai a cikin ta wannan hadisi ya zo da istisnai munqati ko mutasil ya shi ma nahul wa fil farqi bain al mu'arraf wal munkar su daina magana akan alamatu ta'rif alif da lam da suna munkari suna nakira da sauransu fa innahu nahul ai shi ma nahul wa fit ta'rifaini su daina magana akan ta'riful jins da ta'riful ahad alif da lam a ce ahadiya alif da lam a ce wato ta jinsi su daina magana akan wannan su tafsiri fa innahuma nahawun su ma nahawun wa fil hurufi su daina magana akan harufa na adafi harufa na jarra harufa na kaza na kasab kal wawi wal fa'i wa thumma wa lamul mulki duk su daina magana akan wannan wa min at tab'idi su daina magana akan min tab'idiyya wa nazairha da ya'iran su wa fil hadathi wal idmar a daina magana akan cewa wuri kaza akwai hazafi an share wuri kaza akwai idmari an boye wa fi abwab al-ikhtisari wat takrar daina magana akan ikhtisar cewa wuri kaza an takaita zance wat takrar wuri kaza an maimaita wa fi tatliq bil masdari wa ism al-fa'il daina kira abu kaza da suna masdari ko ism al-fa'il mutai yayi sai kanta da ilimi bai waɗannan ba wa fil farqi baina anna wa inna daina magana akan mamaci tsakanin anna mai fataha da inna mai kasara wa idza din magana kan kuce-kucen idza wa mata wa kullama wa ashbahiha da ire-iren waɗannan mimma ya tulu zikiru yace abu da yawa wanda ba za a ambata ba saboda tsayi fa inna zalika kullahu min an-nahwi zama shi yace duk waɗannan gaba ɗaya harkar nahwu ce saboda haka wanda da yace kar a dinga ba ruwan shi da arabiya to ya daina sa baki a cikin dukkan waɗannan kuma an zo karatu a daina jin yana ambaton wani abu da ke da alaƙa da haka haka ba zai yi ba matsala ta gaba babitun naqli anil isra'iliyat ka'idojin kwafo magana daga cikin abinda ake cima al isra'iliyat wato tarihi da bayani da hadisai da kissoshi wanda suka shafi al'ummomin da suka gabace suka gabace mu su banu isra'ila ke yatahaddasu al-allamatu bin kathirin al'allama tuni kafir mai littafin abidatuwar nihaya da tafsiri da sauransu Allah ya gafata mai ya rasu 774 da shi ne yake magana fi muqaddimati kitabi a farkon littafinsa albidayatuwar nihaya littafin nan babba mai mujalladai da yawa na tarihin farko da ƙarshen duniya an babi ɗin riwayati anil isra'iliyati fa'il yana magana akan ƙa'idar yin riwaya daga ƙa'idan akaito magana daga isra'iliyat ya ce walasna nadhkuru min al-isra'iliyat illa ma adina shari'u fi naqli ba za mu ambaci komai na isra'iliyat a cikin wannan wato littafi namu ba sai abin da shari'a ta halasta a cirato shi mimma la yukhalifu kitaballah abin da bai saba wa alqur'ani ba wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abin da bai saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa huwa alqismu alladhi la yusaddiqu la yusaddaqu wa la yukazzab shine wanda aka ce kar mu gasgata kar mu ƙaryata mimma fihi bas'un limukhtasarin indana wanda a cikin shi akwai faɗaɗa zance akan wani zancen da mu a cikin Qur'ani an faɗe shi a takeice alal misali kaman kissa ashabul kafi da aka faɗa amma shi ta annan ashabul kafi war raqim kanu min ayatina azab aga an faɗe su an yi magana akan adadin su an yi magana akan kwance su a cikin wannan kogo da fitowarsu da sauransu to za ka yi ba ka samu wata kissa a cikin isra'iliyat wanda za ka ji tafsila ɗin da babu a nan sunan garin da sunayen mutanen da sunayen sarkin da zamanin da aka yi da sunan dutsen da suka ɓuya da kalar karansu da abu da yawa kaga shine bas'in limuktasar faɗaɗawa haka واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آية biyu ne ko to sai kaga wata kissa ta zo shafi biyar tana bayanin abin da ya faru a wuri kaza kaza kaza kaza kaza kaza au kallazi mara alaqai tun khawtu ala urusha haka irin waɗannan to bas din li muktasari to malamin tarihi ko mai wa'azi zai iya hakaito wannan zancen amma ba za a gasgata ba ba za a karyata ba isti'nasan ne kawai ake hakaitowa aw tasmiyatan li mubhamin kaji an ambaci sunan abin da ba a faɗa ba ware da fihi shar'una wanda shari'ar mu yazo da shi misali yanzu wannan sarauniya ta Madinatu Saba ya zo a cikin Isra'ila cewa sunanta Bilqis ko a mimma la fa'idatu fi ta'yinihi lana wanda mu a mu ba dole bane sai bai da wani fa'ida sai an faɗi فنذكره على سبيل التحلي به sai a kawo shi dan a ƙara wa abin ƙawa a ƙara wa abin armashi la ala sabilil ihtijaji ihtiyaji ilayhi ba dan bukata ba wal i'timadi alayhi ba kuma dan dogara a kansa ba wa inna mal i'timadu wal istinadu ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin dogaro shine alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mimma sahha naqluhu aw hasuna sunnar kuma ta inganta ta kyautata wa ma kana fihi da'afun bayyantu yace abinda na hakaito na isra'iliyat mai rauni zan ambata wabillahi almusta'an agun Allah ake neman taimako alaihi tukulanu agun shi ake dogara wala haula wala quwwata illa billahi al-aliy al-azim aziz al-hakim al-aliy azim faqad qala Allah ta'ala fi kitabi sai yace hakika Allah ya faɗa yace kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra hakika irin haka ne muke labarta maka a labaran waɗanda suka riga suka gabata kuma hakika mun baka mun sanya ambatonka a wajenmu ya ce wa ƙarƙar sallahu ala nabihi rasuli sallallahu alaihi sallama ma a khabara ma madamin halkin makhalukati Allah ya ba annabi labarin abin da ya gudana na halitta halittu farkon halitta bada'ul halki wa zikiri al'ummin mabi da kuma ambatan al'ummin da suka shuɗe wa kaifa fa'ala bi auliya'ihi da bayani akan yaya Allah ya da majibuntan shi wa ma za a halla bi ada'i kuma me ya ɗauka na mataki akan maƙiyansa wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummati bayanan shafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'umma bayani dalla dalla game da wannan sanuridu inda kulli faslin ma wasala ilaina anhu sallallahu alaihi wasallam yace a kowane fasali in muka zo zamu ambaci abinda muka riska na abinda annabi ya bada labari na kisoshin da suka gabata min zalika tulul ayatil warida fi zalika zamu kwararo ayoyin da suka zo akan kowace kissa fa akhbarana bima nahtaju ilayhi min zalika sai zama mu bada labarin abinda muke bukata wa tarki ma la fa'idata fihi mimma qad yatazahamu ala ilmi wa yatazahamu fi fahmihi tawa'ifu min ulama'i ahli kitabi mimma la fa'idata fihi likathiri minan nas yace za kuma bar abinda bai da fa'ida wanda zaka ga ana gogoriyo wajen sanin sa wajen bayani akan sa tsakanin malaman musulunci da malaman kiristoci wanda ba wata fa'ida a gun gama garin mutane su sama da nabubuwan wa kad yasto ibu naqaluhu ta'ifatan min al-ulama walasna nahdu hadwa yace duk da yake wasu malamai su sun hakaito duka abin kamar su tsabari da makamantar su yace amma mu ba za mu tafi a irin salan su ba wala wala nanhu nahwahu ba irin tafarkin samu ba wala nadhkuru minha illa al-qalila ala sabil al-ikhtisar zamu ambaci dan kadan ne a takeice wa nubayyinu ma fihi haƙƙun mimma fihi mimma wafaqa ma indana zamu faɗi gaske da ke cikin abin da dace da abin da ke cikin Qur'ani da Sunna wa ma khalafahu da abin da ya bambanta wani abin da ya bambanta ba fa waqa'a fihi al-inkar to zamu ce ba haka yake ba zamu ambata fa amma al-hadithu allazi rawahu al-Bukhari rahimahullahu fi sahihi an Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin da aka ruwaito a cikin Bukhari daga Amr dan As yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau ayata ku isar da sako na koda aya guda ne wa hadithu an bani Isra'ila wala haraj ku bada labari game da banu Isra'ila na halasta muku wa hadithu anni wala takdibu alayya ku bada labari game da ni kar ku mini ƙarya wa man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawa amma qadahu minan nari wanda ya muni ƙarya da gangan ya jira gidan shi a wuta malam yace fa huwa mahmulun alal isra'iliyatil maskutu anha al maskuti anha inda wadannan idan aka ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraj to muna dauka cewa ana magana akan kissoshin banu isra'ila waɗanda aka yi shiru ba a ambace su ba falaisa indana ma yusaddiquha wa wala ma yukadzibuha ba mu da abin da zai gaskata ko zai karyata fa yajuzu riwayatu lil i'tibar za a yi ruwaito su don ɗaukan izira wato kwata-kwata abin da bai zo a ƙwar'ani ko sunna ba wa haza huwa alladhi nasta'miluhu fi kitabina hada wannan shine abin da muke amfani da shi shine method din mu a wannan littafi na bidaya wal nihaya fa amma ma shahida lahu shar'una bis-sidqi fala hajata bina ilayhi amma abin da ƙur'ani ko sunna ya zo ya faɗe shi gaskiya ne to ba sai mun ɗauko wancan ba istighna'an bima inda na mun wadata daga abin da ke wurin mu وما شهد له شرعنا منها بالباطل abinda kuma shari'ar mu ta tabbatar da barna ne fa zaka mardudu wannan abin tun kudewa ne la yajuzu hikayatu bi halasta hakaito shi illa ala sabilil inkari wal ibtali sai dan amai inkari a ce kuma ba daidai bane wannan shine babu da al-imam ibnu kathir ya kawo kamar da malai hakaito mana anan dangane da yadda yake mu'amala da al-isra'iliyat dama dai su isra'iliyat din kala uku kamar yadda ya ambata akwai isra'iliyat wanda sun zo a cikin qur'ani ko sunna kuma sun zo a cikin akhbar na tafan da suka gabata akwai isra'iliyat waɗanda ba su zo ba kwata-kwata cikin qur'ani ko sunna amma sun zo a cikin wasu ainihin wato masajid da suka gabata akwai isra'iliyat wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna aka laluba ba a gansu ma a can ba Allah ya kawo su kuma ba sa can kaga waɗannan dama gaskiya ne da wancan na farkon wanda akwai shi a Qur'ani akwai shi a Bible shi ma gaskiya ne amma za mu ɗauki bashin ɗin Al-Qur'ani ya rage wato sauran guda na tsakiyan wanda baya cikin Qur'ani ko sunna amma yana cikin Isra'iliya to za a duba isnadi ana iya amfani da shi idan ya inganta idan bai inganta ba kuma a bayyana rashin ingancinsa ba tare da ƙaryatawa ko gasgatawa ba in har za a ba da labarinsa a cikin tafsiri ko wani wa'azi za a faɗa cewa wannan isra'iliyat ne ana kawo shi ne saboda isti'inasi wallahu a'lam sai sai sai ya saki dauko ta magana daga al-Imam Ibn Malik na nahwu din da yace ya mata take da al-ilmu minhatun min Allah ilimi wani baiwa ne minha wani scholarship ne wani tagomashi ne da Allah yake zaɓa mutane ya basu al-imamu ibn malik ya rasu shekara ta ɗari shida da shekara saba'in da biyu bayan hijira akwai littafin shi tashilul fawa'id wa takmilul maqasid a tashil littafi ne mashhuri wanda ya sharhin alfiyarsa alfiya da wannan urjuzarsa ta alfiya bayan da ya gama ta yaga ta zama mu'akkada kun tuna mun taba kan tarihi cewa a rayuwarsa bai da dalibai limamu ibnu malik ya rasa dalibai yawo yake gari gari ba wanda ya san kimarsa har ya gamu da su al-yunini suna suna tahqiqin sahih bukhari sai ya taya su ya musu tahqiqin masail na lugha da al-irabi wanda har yanzu akan wannan tahqiqin nashi sahih bukhari yake to zaka sai ya ci gaba da rubuce rubuce to zaka sai ya dauki alfiyan nan da ka sani sai mata sharhi da kansa ya sa mata suna tasirul fawaid wa takmilul maqasid to a cikin yake cewa idza kanatil ulumu minahan ilahiyatan wa mawahiba ikhtisasiyatan idan ya zama cewa ilmomi baiwa ce daga Allah kuma wani rabo ne na kyauta na musamman da Allah yake zaben wanda ya ga dama ya ba dukkanin abubuwa na baiwa da Allah ke ba mutane Allah yakan yi zabi kamar da muka ji a jiya annabta Allah ya zaɓi wasu ya ba su haka haihuwa Allah kamar da ya ambata ya bu liman yasha'u ilakan wa ya bu liman yasha'u dhukur aw zawjuhum dhukran wa ilakan wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah in ya ga dama sai ya bayar in ya ga dama ya hana haka dukiya Allah yakan zaɓi wasu ya ba su ya zaɓi wasu ya hana su to haka shi ma hikima da ilimi da fasaha da sarauta da duk wani abu da kaga mutane suna kallon shi a matsayin wata niza da ɗan adam yake samu a wannan rayuwa to daga Allah ne wanda Allah ya ga dama sai ya bashi to kuma wannan wanda Allah ya so ya ba bai nufin a dukkanin sauran bai nufin Allah yana son shi so na ya tsira face ilimi shi ilimi wanda Allah ya bashi to Allah ya bashi yana son shi son ya tsira ne man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din shi sai yana daga cikin tabewa Allah ya ba mutum ilimi shi kuma ya ki amfani da ilimin kamar da muka ambata watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha Allah ya buga misalin shi a matsayin mutum da Allah ya bashi falalar ilimi amma yayi watsi da falalar fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi Allah ya tsare mu shine dai dauko mana wannan magana daga ibnu kathir cewa fa ghayru mustab'adin an yudakhkhara li ba'd al-mutaakhirin ma asura ala kathir min al-mutaqaddim shi babu mamaki Allah ya taskace wata falala ta ilimi ga wasu cikin ‘yan baya abinda na farko ba samu, kam tarakal awwalu ainihin akhir. A anan a azanan Allahu min hasadin ya suddu babal insaf. Allah ka tsire mu daga hasada wadda take toshe ƙofar adalci wa ya suddu an jamilil ausaf kuma yake hana mutane daga su ga kyakkyawan abin da ke tare da uwansu wato yana magana ne akan wasu malamai wanda suke tuhumar ire-irensa cewa bai isa ya kawo wani abu a ilimi wanda babu shi a baya ba bai isa ya ilimi ya kai matakin da na baya ba su kai ba wato fil jumla zamanin magabata ya fi zamanin 'yan baya ilimi da falala da nagarta fil jumla amma wannan bai nufin kowane ɗaya individual da yake cikin magabata ya fi kowane ɗaya da yake cikin mutaakhir na fata mun gano kaman kaman tsakanin maza da mata ne jinsin maza ya fi jinsin mata falala da basira da dauriya da ƙarfin jiki da sauransu haka ko a rijalu qawmuna amma bai nufin kowane ɗaya cikin maza ya fi kowace ɗaya cikin mata wannan za a samu wani cikin maza wata cikin mata tafi shi kamar da yake aikace za ka za samu wani cikin 'yan baya ya fi cikin wani magabata ilimi ko nagarta ko na baka mace abu kamar da aka samu misali wasu sahabbai ma sun koyi karatu a gun wasu tabi'ai sahabbai a kan kansu amma wannan bai nufin wannan tabi'in yanzu ya fi sahabbai falala to haka ana iya samun wani ya zo daga baya sai ya fi ya fi na gaba kamar yadda misali dukkanin iyaye fil jumla suna sama da ‘ya'yansu, amma ba kowane uba ne kuma zai fi kowane ɗansa basira, dukiya, hankali, ilimi ba kowane uba ba ne, wani uba ana iya samun wannan juyin juya halin ya hau kansa. to shine yake cewa wa qaribun mimma qalahu haji khalifa wannan magana sai dan sake dauko wata magana kuma daga haji khalifa haji khalifa shine littafin kashfu kashfu zununi an asamil kutubi wal fununi yana na littafi da ke magana akan littattafai da da fannonin ilimi da sauransu haji khalifa ya rasu jihar shekara 67 yake cewa alam anna nata'ij al afkari la taqifu inda haddin ka sani da cewa sakamakon ilimi sakamakon tunani ba yi da is open ended ba shi da iyaka wa tasarrufatul anzari la tantahi ila gaitu sannan zurfin binciken mutane da karfin ilimin su bai da iyaka li kulli bal li kulli alimin wa muta'allimin minha hazzun yahrizuhu fi waqtihi al-muqaddir kowane ɗalibi da kowane malami yana da wani rabo na zurfin tunani da basira da ilimi wanda Allah ya yaga masa zai kuma ɗauki wannan rabon sanda Allah ya kaddara masa walaysa li adin an yuzahimahu fi ba wanda zai gogoro da shi akan wannan lianna al-alima al-ma'anawi wasi'un alama al-ma'anawi an al-alama na duniya al-alama al-ma'anawi abstract world wasi'un kal bahr zakhir yana da fadi kamar duniya kamar kamar kamar kogi wanda yake mai tumbatsi wannan material world ita ne take da iyaka take da iyaka iyaka filinka iyakan da zaka yi gini kenan amma ka ba ta da wannan iyakan da za a ce ga iya abin da ya shiga ta tunaninka bai da wannan iyakan wal faidul ilahi laysa lahu inqita'un wala akh wala akh a abin nan ruwan arziki ruwan falalar ilimi da Allah ke mutane bai da karshe bai da iyaka wal'ulumu minahun ilahiyya ilmomi kyauta ce daga Allah wa mawahibu samadaniya kyauta ce daga Allah as-samad fa ghairu mustaba'adin an yudakhkhara li ba'd al-mutaakhirin ma lam yudakhkhar li kathir min al-mutaqaddimin kar kai mamaki dan kaga wasu yan baya sun sun Allah ya fito musu da wani ilimin da na gaban su su da shi ba fala tattar bi qawli al-qa'il kar ka duɗi da masu cewa ma tarakal awwalu lil akhir ai wanda suka shuɗe ba su ban mai ɗan baya komai ba bal qaul qaulu sahihu zahiru abinda yake daidai shine a ce kam tarakal awwalu lil akhir abinda ɗan baya aka ban musu na da yawa fa inna ma yusdaru shay'u wa yustazalu wa yustazalu bi jawdatihi wa rada'atihi la li qidamihi wa hudusi ana gane kyan abu ne yustajadu wa yustarzalu ko kuma a gane muninsa li jawdatihi yana da kyan shi ke sa a gane cewa nagari ne muninsa ke sa a ce na banza ne ba wai daɗewarsa ne nagartarsa ko kuma kasancewarsa na nan kusa ne ɓacinsa ba ina fata muna gano wani maganar da yake ya sake ɗauko ta magana har ila yau daga al-Imam al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali wanda ya rasu 505 ga ta nan a cikin muqaddima al-Mustasfa min ilmi usul al-fiqh al-Ghazali yake cewa al-ulumu ثلاثة علم كلا أكل علم أكوي أقلي مهد لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه أكوي علمي وانديك تنقر أيكم أقلواني شرعا بتقوئي تدشي أمتين إبادة بتتشي أجي أيش أمتين هنيا فإنتا الديني كالحساب كمان mathematics والهندسة كمان engineering والنجوم دمان كمان astrology ko astronomy ko makamantan su wa amsalihi min al-ulum da ilmomi ire-iren waɗannan irin su architecture irin su da ire-iren su ayya bayna dhununin kadhibatin la'iqatin wa inna ba'da dhanni ithm wannan ilmomin a cikin sa wanda zato ne kawai na ƙarya wasu lissafa lissafi ne da wasu theories waɗanda suke suka dace da yadda ake ganin za a yi tsara zancen duk da wasu daga cikin su ƙarya ne wa baina ulumin sadiqatin la manfa'ata laha sannan kuma akwai wanda ilimi ne gaskiya ne amma bai da wani amfani wa na'udhu billahi min ilmin la yanfa Allah ka tsare mu da ilimi la amfani wa laysat al manfa'atu fi shahawati al khatira hadira wan ni'am al fakhira fa innaha faniyatun dafira don wani zai ce ya zai ce ilimin masu bai da amfani ko ilimin a cikin bai da amfani sai ce a shi amfanin da yake nufi ba amfani na sha'awan more duniya wanda zai fari yanzu ya kare ko ni'ima ta duniya ta alfahari ba wanda faniyatun ce dafa ne gushewa ce balin naf'u thawabu daral akhirah ina ce amfani ina nufin amfanin lahira saboda da mass da architecture da da da da da fauda mass da da engineering da da ire-iren su ilmomin da ake na boko dinan da yanzu suke daukar ra'ayin mutane da hankalinsu ba su da lada a lahira babu baya cikin abinda da haka wanda bai yi ba a lahira ba za a tume shi me yasa bai yi ba yadda za a tuhumi mutum me yasa bai san ya ake sallah ba me yasa bai san Allah ba ko kaga wanda za a tume shi a lahira to amma ba wanda za a tuhumi a lahira dan bai san mathematics ba ko dan bai ci waye ba ko dan bai taɓa yin university ba wanda za a tuhumi a lahira game da wannan wannan ilimin duniya ne to shi ke nufi da cewa ba yi da amfani amfanin lahira sannan kuma na biyu akwai naqliyun mahab ilimin da ake curowa a cikin nasoshi kadai ake samunsa kal ahadith wat tafasir wal khutab fi amsalha yasir wal khatab fi amsalha yasir yace ilimin da yake zallan ilimin hadisi da zallan ilimin tafsiri qur'ani da sunna kenan yace wannan al'amarin sa ya da saukin mu'amala idh yastawi fil istiqlal biha as-saghir wal kabir لأن قوة الحفظ kafiyatun fil naqli wa laysa fiha mahallun lil aql wannan suna da saukin al'amari domin da babba da yaro yana iya karantawa ya fahimta ya haddace duk yana iya kowa na iya na uku to kan manta shi ga zalin yana wannan fikirar tasa a bisa matsayin shi na dan ilmul kalam ya ce ilimin can na boko bai da wani amfani domin bai da amfani a lahira ilimin qur'ani da hadisi yana da saukin mu'amala kowa na iya iyawa a cewarsa na uku wa ashraful ulumi mazdawaja fihi al-aqlu was-sam ilimi mafi daraja shine da aka hada biyun can aka hada abin da yake aqliyun mahad da naqliyun mahad sai zama muzdawaj wastahaba fihi ar-ra'y wash-shar'u a hada zurfin tunani da ilimin shari'a wa ilmul fiqh wa usulu min hadha al-qabil kaga ilimin fiqh da usulul fiqh to shine ilimin da aka cakuɗa waɗancan guda biyu fa innahu yu'khadhu min safu shar'i wal aqli sawa asbi ko ya'khudhu min safu shar'i wal aqli sawa asbi shi ilimin usul fiqh ya dauki hanyar sa shine da lafiyayyen shari'a da lafiyayyen hankali fala fala huwa tasarrufun bi mahadil uquli bayaisu la yatalaqahu shar'u bil qabuli shi ilimin usul fiqh ba wai ana amfani da tsura hankali bane ballantana a ce shari'a bata karba ba walahu mabniun ala mahdi at-taqlid alladhi la yashhadu lahu al-aql bit-ta'yid wa tasdid ko ba tsantsar aji kawai abu bane irin abinda shi kuma hankali bai yarda da shi ba wannan da sana shi akwai sarkakiya da yawa a cikin sa wani abun daidai ne wani abun kuma wato daga burgaman sane na ilmul kalam almuhim tabbas za a iya kasa ilmomi zuwa irin waɗannan kaso-kaso guda uku an lura da ƙa'idojin da ya kawo akwai ilimi na shari'a tsantsa akwai ilimi na na duniya tsantsa akwai ilimi wanda aka cakuɗa ilimin duniya da na shari'a a cikinsa ai muka mai integration to kuma kowane ilimi darajarsa da gwargwadon kusancinsa zuwa ga sanin Allah wannan karkita matsayin ƙa'ida ilimin duk ilimi da gwargwadon yadda zai seta ka ka gane Allah da tauhidinsa da shari'arsa da yadda za ka mu'amalanci addinin Allah da gwargwadon kusancin wannan ilimin zuwa ga haka gwargwadon falalarsa so da Qur'ani ya fi komai falala sannan sai hadisi sannan waɗanda suke biye da su ko suke musu hidima irin su fiqhu irin su usul fiqh din irin su musalawul hadith irin su sauransu kowane ilimi da gwargwadon haka sannan kamar da annabi ke addu'a akwai ilimin da bai da amfani shi sa annabi ke neman tsari wa na'udhu bika min ilmin la yanfa haka akwai ilimin da ba shi da amfani cutar da kai zai to wannan ilimin baka bukatar shi shi kuma da gwargwadon nisan shi da shari'a da gwargwadon yadda zai taimaka wajen lalata maka tunani da gwargwadon rashin amfanin sa fa'idatun fi ma'rifati fa'idatu ma'rifati tarikh al-khabar wata fa'ida game da amfanin sanin wato lokacin da abubuwa suka faru amfanin sanin tarihi wannan magana mala ya dauko ta daga as-safadi shine khalil ibn aibak as-safadi wanda ya rasu 764 mun ji magana akan shi a baya fi muqaddimatil wafi bil wafayat al-khalid ibn aibak ya da littafi al-wafi bil wafayat mujallad 8 muna nan da shi yana kuma da ɗayan a awanun nasabi wa a ayanul asib zaka ga man yayi kwaikwayo ne da irin abin da malaman da suka gabace shi suka rubuta irin su al-wafi bil wafayat yana kwaikwayo ibn khallikan da littafin wafayatul ayan shi kuma a ayanul a ayanul asri wa a awanun nasr yayi kama da imba'ul umri na ibnu hajar shi a awanun nasr wa ayanul asri yana magana ne akan malaman da yayi zamani da su kawai to a cikin alwafi bil wafayat yake cewa ya kawo adadan min al akhbari tunawwihu bi ahamiyati ma'rifati al wuqufi ala tarikh al haditha aw al qissa al marwiya ya kawo maganganu wanda suke nuna muhimmancin sanin lokaci da wurin da abu ya faru in hadhihi al-ma'rifa tuthbitu sihhata al-haditha aw butlanaha idan aka kawo wani abu a cikin tarihi aka faɗi ga wuri da ya faru yana yana tabbatar da da gaske ne an aka rashin sanin wurin zai iya kawo shakka domin duk wani abu da ke faruwa duk wani event da ke faruwa yana taking place ne a wani wuri kamar lura misali kamar irin abin da yake faruwa a zo a faɗi wani labari yanzu a nan zariya a ce abu kaza ya faru wani labarin mamaki sai aka bincika kai da kake wani a zariya ko a wata anguwa da aka faɗa sai a ce ba a san wurin da abin ya faru wani lokaci ta aka ce wata mata ta haifi wani abu kamar kamar ko akuya aka ce a layin joji layin joji ko layin lulu mutane suka dinga tururuwa ba a gare wannan abu ba matar da aka ce ta ma dai babu wani zance tabbatacce a ce a wuri kaza an tsinci jariri muna yara da daɗewa shekaru yanzu ina ga wasu talatin aka ce wani yaro zai kama wani ƙaton maciji a nan gada kubali wasan ko za su yi tunawa ba muka je aka tare aka cika gada kubali ɗan kabo aka dinga kai mai sadaka kaji ko za ku yi tunawa ko mu daga gidan mu irin muka yi kaji aka ba mu kuɗi muka je muka siyo kaji guda uku muka je muka yi aka ce sai an ba da sadaka har yau ba a ciro musu to irin waɗannan sanin wurin da abu ya faru a ce ga mauƙin yana taimakawa a tabbatar da gaskiyar kisa ko rashin gaskiyarta in aka abu an ce ya faru an rasa ina ya faru ce ai ga wata mata ta yi mutu da ɗan banzan duka ta ɗaure shi an ce a gaskiya layout mutanen gaskiya layout musan da aka wannan abu ai ta cigiya duk gulman mata a unguwan nan su rasa gane ina ne wurin kaga ya zama ƙarya kenan ko to da haka yana da muhimmanci duk labari a san ina ne ya faru kamar da qur'ani ya bayyana abubuwan abubuwan da ya bayyana na mamaki yana faɗan ina ne ko ya ishara kalli magana da Allah ya da Annabi Musa da aka faɗa wurin saboda muhimmancin abu to ina fata muna ganewa sai yace sai sai ke cewa waqi'atu waqi'atu ra'isir ru'asa ma'al ma'al yahudi alladhi azhara kitaban fihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amar bi iskatil jizyati an ahli khaybar wannan magana mutum kan ta baya wani daga cikin shugabannin yahudawa a zamanin wato a a zamanin zamanin khatibul bagdadi wannan abu ya faru suka je suka tsara wata takarda suka fito da cewa ga wata takarda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma iyayensu da kakanninsu yahudawa cewa su ba za su biya jizya ba su mutanen khaybara wafi shahadatu sahaba suka rubuta sunayen sahabbai da suka kamar da ake yin fake takarda ta fili ko na abu ga shaida wani kai hadda hadda fake abin nan su ya ma na kwamishina ko na gwamna ma duk ana yi kwalaji a rasa wace ce ma mai kyau wace ce ta banza eh minhum ali ibn abi talib daga cikin sahabban da aka sa sunan shi aka ce gashi ya sa hannu akwai sayyidina ali Allah ya kara mai yadda wa hum min al-kitabu ila ra'isir ru'asa sai aka dauka aka yi shugaba ko kan nasu fi biyi fi haira mutane suka shiga cikin mamaki da dimuwa to yanzu ya za a yi dole ne ya tabbata annabi ne ya ce dole abi kuma yahudawa suna da ƙarya an rashin za a ƙaryata su fa'aradahu ala al-hafiz abi bakar wannan shugaba sai sa aka yi ma al-hafiz abi bakar khatibu bagdad fata ammalahu da aka yi wa khatibu takardar ya tsaya ya kalle ta ya kalle ta wa qala sai ce inna hadha muzawwar wannan ai fake ne wannan ai jabu ce faqila lahu min aina laka zalika ta ya ka gane faƙala fi shahadatun mu'awiya ta radiyallahu anhu ya ce a ciki an ce har da mu'awiya shi ma shaida ne wa huwa aslama amal fati shi kuma ya musulunta ne bayan an yi haibara da shekaru biyu wa fatu haibara sanata saba'in haibara shekara bakwai fatu maka shekara ta tara wa fi shahadatu sa'ad ibn mu'adh sannan gashi sunan sa'ad dan mu'adh babban shahidin nan babban bawan Allah nan wa mata sadu radiyallahu anhu yawm bani qurayza shi kuma ya mutu ne yakin bani qurayza qabla khaybara bi sanatayn shi kuma an yi shi ne a shekara ta biyar fafarraja zalika anil muslimina wannan sai ya dauke musulmai damuwa aka ji dadi aka yi ta murna ana alhamdulillah alhamdulillah wannan yana muhimmancin samuwar malamai ko gabu a cikin al'umma kenan wanda duk wata mas'ala yadda ta kai ga sarƙaƙiya za su iya bata mafita وروي عن إسماعيل بن عياش أنه قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان yace an zo an same ni aka ce ga wani mutum yana cewa Khalid dan Ma'adan malamin sa fa ataitu fa qultu sai naje nace masa ayya sanatin katabta an Khalid ibn Ma'adan ya sheka to agun sa fa qala sanata 13 ce shekara ta 200 da 100 da sha'u yani wa mi'a fa qultu innaka tazumu annaka samita minhu ba da mautihi bi sab'i sinin so bayan ya mutu da shekara bakwai ya fito daga kabarinsa ya zo ya baka hadisi kenan ko da anna khalidan mata sanata 60 wa mi'a to da sanin date da ainihin wato location na kissa yana taimakawa wajen tantance gaskiya ce ko ba gaskiya ba sai sake dauko wata magana har ila daga wurin malam mai alwafi bil wafayat shine khalid ibn aibak ita ce magana akan kaifa turattabu alqabul mutarjami wa intima'ati ya ake jeranta laqabba da dangantakan mutumin da ake tarjuma zuwa gare shi bari mu ji abin da yake nufi ja fi muqaddamatil wafi bil wafiyat tuqaddamu laqabu ala alkunya ana gabatar da laqabi akan alkunya wal kunyatu ala alalam a gabatar da alkunya akan sunan yanka summan nisbatu ilal balad sannan dangantaka zuwa ga gari thumma ilal asli sannan dangantaka zuwa ga asalin kabila thumma ilal madhhab fil furu' sannan dangantaka zuwa ga mazhaba a cikin fiqh thumma ilal summa ilal madhhab fil i'tiqad sannan dangantaka zuwa ga mazhaba ta aqida thumma ilal ilmi sannan ilimin da mutum ya iya awul sana'ati awul khilafati awul sultati awul wizarati awul kabai awul imrati awul mashiyakha awul hajji awul hirfa kama taqaddama alal jami fa naqulu fil khilafati misali amirul mu'minin kaga laqabi kenan annasirul dinillah kaga wato abin da lakabin shi ne hanzu amirul mu'minina annasu da billah shine alkuni allakab alkunya daga nan alkunya shine abul abbas daga nan sai menene sunan yanka ko ahmadu samiri in kana wulida bisurra marra'a kamar misali ka ce kamar yadda misali sai mu ce imamu ahlus sunna kaga lakabin kenan ko imamu ahlus sunnati abu abdullah ahmad ibn muhammad ko to sai sai mene sai sai sai a ce alhambali alhambali ai min walad hanbal to sai albagdadi gari kenan albagdadi nisba zuwa ga farqan bainahu bainan nasir al-umawi sahibul andalus sai ash-shafi'i al-ash'ari nan shi sai mu ce mishi al'akhari ya aiki da mazhaba hadisi in kana ya tamadhabu fil furu'i dhikri shafi wa yamilu ila al-ittikar ila abi al-asl al-ash'ari summa naqulu summa taqulu sanan kace al-qurashi misali sai a ce al-hudhali misali kabila shikin al-hashimi al-abbasi wa taqulu fi as-sultana sultan السلطان ملك الظاهر ركن الدين السلطان الملك الظاهر ركن الدين duka wannan lakabin ne abul fati shine alkunya baybars as-salih نسبة إلى أستاذه الملك الصالح التركي الحنفي بندقدار أو الصلاح الدار وتقول في الوزراء إذا متم وزير سيأتي على الوزير فلان الدين أبو كذا فلان وتسرد جميع الجميع كما تقدم ثم تقول وزير فلان وزير وان وتأتي وزيري gogagge baban wane wane dan wane dan gari kaza dan kabila kaza dan mazhaba kaza wanda ya kware a sana'a kaza wanda ya wani aiki a gwamnatinsa wata gulfin qudati alqadi fulanuddin wa tasrudu albaqi kama taqaddama wata gulfin umara kazalika alamiru fulanuddin a domin su a zamanin su kusan kowa na da wannan lakabin na wanan addini sirajuddin kamaruddin taqiyuddin alauddin muhyiddin a wannan zamanin na asrul mamalik kusan kowa a cikin sunan shi akwai irin wannan wata ja'alu al-akhara wazifata kullati kana yu'rafu biha qabla al-imra abu na ƙarshe da zaka saka shine sana'ar da aka san shi da ita kafin ya zama shugaba kamar jashinkir jashinkir wannan kalma ce ta farisanci ko turkanci aw saqi aw ghayruhuma wata gudu fi ashyaqil ilm in ko malami ne sai a ce al-allama ko al-hafiz ko al-musnid ko al-imam ko makamantan su fi man ummira wa akthara ar-riwayat haka ce al-musnid wanda ya dade a duniya kuma yana da riwaya da yawa أو الإمام أو الشيخ أو الفقيه وتسرد الباقي إلى أن تختم تختم الجميع بالأصولي أكرشان أبن ذا فراشين أتمال من أصول أو النحوي كمال من النحو أو المنطقي وتقول في أصحاب الحرف إنهم كما الصناعة لسيأتي فلان الدين وتسرد الجميع إلى أن تقول الحرفة صناعة شين أكرشان كما البزاز البزار الأطار الخياط وما كمان تنسوا ina ganin bari mu dakata na wani abun wannan wannan mukala ta yi mana ta yi mana sammatsi na ɗauka za mu yi mata kwaf ɗaya alaikum salam tulama shi wannan a ai yanzu muna ɗauko fa'idojin da yake gaya mana shi yanzu ya karatu a cikin mukaddumin littafai da yawa shine yake hakaito mana wasu daga cikin fa'idojin da ya samu wanda ba za ka same su a cikin littafi ba sai a cikin mukaddima in ka tsallake mukaddima za ka yi ta kanta zan ba za ka gane wani salo aka wajen tsara wannan yanzu yana nuna mana misalai ne na abubuwan da ya karanta a cikin mukaddimun littattafan da suka suke da fa'ida saboda mu ma mu bada muhimmanci wajen karanta mukaddima ka gani eh insha Allah za mu saurara insha Allah sai darasi na gaba in Allah ya so a wannan dai kam za mu karasa shi a na hudu amma ban san yaushe za mu yi na hudun nan ba na so mu gama shi tas abin ga ba za mu iya yau malami ya sauke ko malami mu zama bari mu bari kawai sai da hali tunda kuma wata kila gobe na ta gaskiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh